السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخذ ومتيو أيتني أكن muhimmanci kiyaye gani a musulunci godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi muna nema tsare mu daga sharrin kawunan mu da kuma miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shirya da shi shine shirye wanda Allah ya fatar da shi babu mai shirye da shi na tabbata babu abota da gaskiya sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya shine ubangiji na farko da na karshe na tabbata shugaban mu annabinmu masoyinmu mai cikinmu annabi muhammad bawan allah ne kuma manzon allah ne zababban allah ne kuma gwadaɗayen allah ne allah ka yi tsira da aminci da albarka a kanka da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi har zuwa ranar tashin kiyama ba haka ya kuma bayan allah ina yi muku wasiki da ni kaina da tsoron allah madaukakin sarki wanda ya ji tsoron allah Allah zai sauƙaƙa masa al'amarinsa a nan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alkiyama ya ku bayan Allah ni'imar gani idanu da Allah madaukakin sarki ya mana ni'ima ce mai girma Allah madaukakin sarki ya haɗa su cikin ni'imomi da yawa bayi na ji da kuma hankali waɗannan ni'imomi guda uku da Allah madaukakin sarki ya lissafa su a cikin alkur'ani ni'imomi ne manya wanda ya zama wajibi akan musulmi ya iyaye haƙoƙin su a cikin wannan rayuwa da idanu ne fa muke kallon ikon Allah muke kallon abubuwan da Allah madaukakin sarki ya halitta a bayan ƙasa da cikin teku da sama da ƙasa da duk ko ina wannan ni'ima ido ne wanda bai da ido bai gani shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin suratul yunus yake cewa ka je musu ku duba mana ku gani abin abin da Allah ya halitta a cikin sammai da kasa wato ku yi ta kallon halittun Allah madaukakin sarki don mai don ku yi izina da su sana a cikin suratul ankabut Allah madaukakin sarki yake ku yi tafiya a bayan kasa ku duba ku ga yadda Allah madaukakin sarki ya soma halittar abubuwa ya kaki halittar abubuwa wanda ba za su ji samu ba ya kuma Allah da al'imar gani ne fa muke karanta ilimi wanda hudumar da muke karantawa ni'imar gani ne yasa muke kallon ta muke karantawa da sauran ilmomi duk wanda kaga yana karatu ni'ima gani ido ne da Allah madaukakin sarki ya yi masa da ita ne mutum yake jin daɗin kallon abubuwa kyawawa da Allah mu dauke sarki ya halitta da irin ado da yake cikin wannan duniya wanda zai zo ya wuce ya ku bayan Allah ni'imar gani wato ƙarfi ne ga wanda Allah ya bashi domin shi ya sa ma muke tafiya ba mu buƙatar nan jagora saboda muna gani idan kuka dubi wanda ba sa gani sai da dan jagora suke tafiya da shi ne in mutum ya ga abin tsoro yake kaucewa da wannan ni'ima ne mutum yake in za a taba masa dukiya yake kwace kayan shi don me za ka taba mu da shi ne in an kawo masa bugu yake kaucewa da shi ne abokan gaba idan ya kalle su yake canza hanya in ya ga barayi abubuwa da yawa wato ni'imomin gani ya ku bayan Allah ba za su iya goba Allah madaukakin sarki ya yi mana ni'ima shi ya ma Allah madaukakin sarki da kai shi a cikin alqur'ani cikin suratul nahl yake goranta mana ni'imar da ya mana Allah madaukakin sarki sai ya umarce mu da masa godiya akan wannan ni'ima ta gani da ya mana Allah madaukakin sarki yake cewa Allah shine ya fitar da ku daga cikin cikunan iyayen ku mata lokacin da kuka zo duniya na ba abin da kuka sani ba ku san komai ba amma Allah madaukakin sarki ya muku baiwa ya ba ku ni'ima ta ji ya ba ku ni'ima ta gani ya ba ku ni'ima ta tunani ta hankali Allah madaukakin sarki ya muku haka ne ko za ku gode mu Allah mun gode mu sai dai wannan ni'ima da ka gani kaɗan ne daga cikin mutane suke gode wa Allah wani ma bai taɓa tunanin cewa ni'imar gani da Allah ya mutu ni'ima ba ce kullum ɗan adam tunanin ta kawai bai da kuɗi shi kenan matsalar su kenan Allah madaukakin sarki a cikin suratul mulk yake cewa ka gaya musu shi ne wanda ya kaji halittar ku ya sanya muku ji da gani ya sanya muku zuciya hankali ta ce zuciya Allah madaukakin sarki yake kaɗan kuke gode ma kuke gode ma ya ku ban Allah saboda girman wannan ni'ima ta gani da yawan amfani da ɗan adam yake yi da ita da buƙatuwa da ɗan adam yake da shi zuwa ga gani sai ya zan wanda ya rasa gani ya haɗu da musiba rashin gani musiba ce babba shi yasa ma Allah madaukake sarki duk wanda ya jarraba da rashin gani sai ya ce to zai canza masa da wannan ya bashi aljanna sakamakon rashin ganin sa kawai Allah madaukake sarki zai sanya shi aljanna amma ba in yayi hakuri sharadi idan yayi hakuri Allah hadisin Anas dan Malik yadda Allah ta tsara tabbata a gare shi naji Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah madaukakin sarki ya ce wannan kenan hadisi ne na kudusi Allah madaukakin sarki yake idan na jarabu bawa na na dauke masa abubuwansa wanda yake kauna ma wanda yake son su guda biyu yana nufin idanu sai kuma yayi hakuri Allah ya ce zan canza masa da su da bashi aljanna wannan hadisi ne na Imam Bukhari kuma yadda aka kira idanu da sunan abun kauna guda biyu saboda mai girman ni'ima da yadda suke da amfani to kuma a nan gida yake sakar wannan ni'ima da muke ta bayani a kai takan jiya ta zama sanadiyar halakar ɗan adam Allah ya kiyaye takan jiya ta zama sanadiyar shiga wutar ɗan adam Allah ya kiyaye lokacin da ɗan adam ya fice ka kana abin da ka ga dama duk abin da Allah ya haramta yana ta gani yanzu ya zama wannan ni'ima ta ido ta ba abin da kake tara ba sai kullun zunubi sai buhuguna na zunubi masu yawa kullun yana tara laifi masu yawa duk sai ka zama dan adam ya haɗu da matsala saboda ganin sa ranar tashin alkiyama Allah ya kiyaye bawa Allah zai tambaye shi dangane da gani ranar tashin alkiyama yaya aka yi ne yake kallo a cikin wannan rayuwa yayi amfani da wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya masa waya da take hannun dan adam wanda kullum ba ta tana hannunsa me yake da ita to nawa ka bude wayarka da daga safa zuwa yamma me ka kalla shi ka ga mutane tsayar a ciki shi ka ga ana zina a cikin wayarka ka sha kallo kana ganin kamar abin ya wuce shin me ka gani ka ga tsirai a cikin wayarka ko me ka kalla shi ka kalli funafunai na baza a cikin wayarka ka kalla ka kalla ka kalla Allah kaɗai ya san me kake kallo dama waɗanda suka shirya tsarin waya abokan iblis ne shi gaba ne wanda yake mai haɗarin gaske shi gaba ne wanda ya zo wanda yake daman shedan lokacin da ya fito kawai kwanta ya yake hutawa saboda duk kusan aikin da yake so ya yi a bayan ƙasa na hallakar da al'umma na sa ɗan adam ya zamo ya yi baran-baran da Allah ya samu a cikin wannan abin saboda me idanun dan adam yana da alaka da zuciyarsa da zarar idan dan adam ya baci da kallon haram ya baci da kallon tsiraici ya baci da kallon zinace zinace kuma hankalin shi a kwance kaga akwai wanda iya gani zai ce subhanallah astaghfirullah wannan akwai sauran imani akwai wanda shi ba ruwan shi cikin dare kawai zai kunna ya sha kallo ya sha kallo ya kashe ya yi bacci bai tunanin menene zai same shi bai tunani ana iya wayan gari da safa a ce ya mutu bai tunani shi kenan gobe da yi jibi ya yi kace yi Allah kaɗai ya san bukunkuna na zunubi da yake tarawa Allah ya san kuma lokacin da zai haɗu da mahalicinsa Allah maɗaukacin sarki yana son ɗan adam wanda yake tuntuntuni kan rayuwarsa shi yasa Allah maɗaukacin sarki zai tambaye mu shin wannan ni'ima mun yi amfani da ita wajen masa biyayya ne ko ko mun yi amfani da ita da ita wajen saba masa Allah madaukakin sarki a cikin suratul Isra'il ya cewa lalle ji da gani da zuciya abu Allah zai yi tambaya a kan su ranar tashin kiyama sannan Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin cewa wannan ji da muke gani shi zai zo ne ma a matsayin shaida ran tashin kiyama eh idan kai zai ga Allah cewa ranar abin da ya kalli a menene ba arewa ta su kuma menene ne ku gaya min mana na abu ba ku sani ba to shi kenan na to ga su nan dai shigim wanda kowa ya san me yake kallo kuma Allah ya san me muke kallo da haka Allah mutum zai gaya wa Allah madaukakin sarki ido da kai shi zai zo ya ba wa Allah madaukakin sarki yeda cewa na kalli kaza na kalli kaza na kalli kaza Allah ya sa idanunmu ya ba da shaida da alheri Allah madaukakin sarki yake cewa har lokacin da suka zo wato ne idanunsu ya ba da shaida a kansu sa'annan jinsu ya ba da shaida a kansu kai fatin jikinsu ma ta ba da shaida a kansu kan abin da suka kasance suna aikata ya kuwan Allah Allah madaukakin sarki zai mana hisabi akan ayyukan da muka aikata a cikin wannan rayuwa Allah zai mana sakamako da yin ayyukan da muka aikata irin yadda muka rinka idanunmu a wannan rayuwa Allah madaukakin sarki zai tambaye mu in ka duba a cikin suratul nur Allah madaukakin sarki sai da ya ba maza umarnin su daban umarni iri ɗaya ne fa amma Allah sai ya babbace ya ba maza nasu daban dan matar wani yake da mata ake yi sa'annan ya ba wa mata nasu daban dan matar wani namiji in ko wata mata ce da da maza ake Allah madaukake sarki a cikin suratul nur yake cewa yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga mu mu ne maza maza su rinka rinka idanun sa'annan kiyaye farjojin su wanda shi ya mutu ba su sarki Allah kuma zai ba su labarin abin da suke aikata sa'annan ya sake cewa dangane da mata ce ka ga mata mu ne su rinka idanun su sa'annan su kiyaye farjojin su kaga umarni iri ɗaya ne da an an ba mu duka guda ɗaya ya ishe mu amma Allah madaukaki sarki ya ba kowa daban-daban daban don me zan zai yi tambaya akan suratul tayyib al-qiyam kamar yadda Allah madaukaki sarki ya ba da wannan umarni shi yasa bai halarta ga namiji ya kura ido ga mata wanda ba ta halarta gare shi ba yana kallon ta haka nan ita ma mata bai halarta gare ta ta kura ido ga namiji wanda ba ma'aruf ba muharramin ta ba kuma mijinta ba ya ku bayan Allah kallo da muke yi muna jin daɗi maza na kallon mata mata na kallon maza wannan kallon a cikin finafinai ne ko a cikin hotuna ne kowace in dai kallo ne na sha'awa ga wanda yake ba halal ba halaliyar ka ba to ka sani ba zina ne zina ne da nan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da yake jawo shi shine wato rayawa na shedan kururuwa shedan wato kira na shedan rubi na shedan san zuciya da shedan yake ka mana da kuma hanyoyi na batar da mutane shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah madaukakin sarki ya rubuta wa dan adam rabarsa da zina babu makawa sai ya same shi a cikin wannan rayuwa yace idanu zinan su shine kallo yace harshe kuma zinarsa shine magana yace kuma rai ita take tsakani kana so tana kwadayi yace kuma al'auran mutum shi zai gaskata ko zinar ta tabbata ko kuma ya tura ya kauce Allah madaukakin sarki ka tsare mu wannan hadisi ne na Imam Bukhari da Muslim ya kuwan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku aikata abin da ya umarce ku ku haɗu da abin da ya hane ku fara mutane duniya da kuma kiyama ku sani ya ku bayan Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labarin cewa mata mata tana fuskantar mutane wato a kamanni na shekan ta taho da koma a kamanni na shekan ne annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nufi yana nufin shekan yana shiga cikin mata yana jawo hankalin maza wannan shi yasa mafi yawan mutane Allah ya kiyaye mazinata ba ta fadaka sai bayan sun yi zina saboda matar da suke zina da ita za ka samu mutum yana da mata hudu yana zina mutum yana da mata uku yana zina mutum yana da mata biyu yana zina mutum yana da mata iya yana zina duk za ka sani kira ne nake dan na rantse muku da Allah wani wanda yake zuwa ya yi zina da ita inda ana yanka mutane a yanka matar ta ɗaya da take gida gida hudu wallahi da ba ta kai kashi ɗaya ba na nufin a kowane irin matsayi amma da yake akwai adon shekan akwai zigi na iblis yana shiga jikin ta hana kai wannan mata ba tsamani yana ta zuga shi yana ta zuga shi dan idan ya san halakar ta tana cikin nan ya san shi kenan sun yi bulumbarin da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ya hadisi ne ingantacce yace duk wanda ya zina idan ba Allah ya ya ya sai masa ba sai an yi masa azabar rabin al'ummarsa rabin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haka za a yi wa mutum azaba Allah ya tsare shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama abin da yake faɗi a wannan hadisi yana nuna yadda shi dai yake aiki da su wajen fitinan mutane wajen fitinan mazaje su rinka karkata zuwa gare su zuciyar su dan faru gare su yana kiran su zuwa ga shari yana adalta musu wato aiki mara kyau wannan shi yasa mata musulmi su ji tsoron Allah su rinka fita a cikin fita irin na musulunci ba maganar miki ba ki ji tsoron Allah ki sani ran da za a saki a cikin kabari mijinki ba zai raka ki ba ba wanda zai raka ki kabari da haka ki ji tsoron Allah ki rinka fita in za ki fita waje in fitan ya kama ki rinka fita irin na musulunci wanda za ki rufe jiki sauran kuma sai a bar wa Allah madaukakin sai fitinan da mazaje suke yi da mataye fitina ce mai girma maza Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Usama dan Zaid yake cewa ban bar muku bayana babbar wata fitina ba wanda take cutar da maza fiye da mata wato su ne fitina wanda suke addabar maza saboda su ne suke fitinuwa to kaga haka nan su ma matan in ba ta aka ba da su suke fitinuwa shi yasa Allah sallallahu alaihi wasallam yake ita ce farkon fitinar da ta samu bani Isra'ila wanda ta zama sanadiyar halakar wannan abin da kaga Isra'ila suna yi a Gaza su kashe maza su kashe mata su kashe tsoho su kashe yara babu tausayi babu imani maza Allah sallallahu alaihi wasallam ke kakewar zuciyar sanadiyar mata ne sanadiyar wannan ne suka zo zuciyar ta ke kashe bara bara abin da suke saurare sai dai azabar Allah Allah madaukakin sarki ya tsare ya kuma Allah yana daga cikin hikima da musulunci yasa a ringa neman izini in za a shiga gidajen mutane don bai dan gani ne don kar a ga wani abu da shari'a ba ta yarda a gani ba shi yasa a shari'a musulunci wanda ya leka gidan wani duk wanda ya leka gidan wani mai gidan ya samu dutse ko ya samu abin harbi ya cukkala idan shi a shari'a musulunci ya cukkala banza ba a masa komai a shari'a musulunci haka yake hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wa sallama Abu Qasim yake cewa sallallahu alaihi wa sallam yake da mutum zai leka ma gida ba da izinin ka ba ka nemi wani dutse ka ji idansa ya zama idansa ya tsiyaye maza na ce ba abin da za a yi ma saboda me ya yi maka ta'addanci wanda musulunci da ya da shi wannan hadisi ne ma bukari da musulmi kuma kar ku barka shi yasa cikin wato hukunce hukuncen hanya na zama a bakin titi maza Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ya lissafa gadul basar wato rinsa idanu don kada mutum ya yi kallon abin da zai zama sanadiyar alaminsa saboda waɗannan abubuwa ne fa ya zama wato magabata suka yi tsantseni suka yi tarbiyyar bayan Allah a kan tsantseni a kan kada mutum ya suka yi da shi yana kallon abin da ya ga dama suka yi tarbiyyar mutane a kan kula da wato idanu saboda yi wa Allah biyayya da gode wannan ni'ima mai girma da Allah madaukakin sarki ya ba mu dan kuma kada ki zamo sanadiyar kare zunubi shi yasa Imam Hassan al-Basri Allah ya masa rahama yake cewa wanda duk ya saki idansa komai ya gani zai sha kallansa to babu shakka shi kuma wannan ya dinga nadama kenan har haduwar shi da Allah abubuwan nadama sun dinga samun shi kenan Allah ya kiyaye wata rana wato dan uwansa yake ce masa shi Imam Al-Hasan al-Basri yace mata wato matan ajamawa sukan fita tsirara wata kabar jirgin ta kabar jirginta ga mu a kasuwa ga iyaye da su suna nan sai yace masa kai kokari ka rinda idan ka kar ka rubuta da cewa ana yawo tsirara kenan kai kuma bari ka ta kallo yace masa miki ka rinda idanunka abin da ya ga masa kenan shi yasa Imam Mujahid Allah ya masa rahama a gidansa lokacin da aka dora sama an dora masa daki a sama saboda kasa yayi kadan ya duba ya ga in ya hau sama yana iya kallo ya kalli gidan wani ya kalli matar wani shekara 30 bai hau saman nan ba an dora gini amma shekara talatin da aka tafi shi ne ya faru ya ce ga dalili sai ya hau sama na ya alji gidan wani ya ga tsaraikin matar wani shi yasa ya zan gaba daya ya goma sun gane kar ya hau saman gaba gida Hassan bin Abi Sinan Allah ya masa rahama ranar sallah ya je masallaci idi an fita da maza da mata lokacin da ya dawo sai matar da ta ce masa an an je an sha kalli an kalli yan mata ita ce ga masa wato kaga mata sun je idi maza sun je wato an sha kallon yan mata yake ce mata na rantsa miki da Allah tun da na fita abin da nake kallo shi da babban ɗan yada tun da na fita babban ɗan yada na nake kallo tun da na fita har na dawo gidan nan ka ji bayan Allah sai ka kwatanta su da wanda zai sai fim na ya sa ya zauna ya zama dukkan yana kallo Khalid bin Abi Imran Allah ya masa rahama yake cewa kada ka saki ka ga wani abu haram sa'annan ka kace gani na biyu yace saboda me yiwa ganin da zaka koma na biyu ya zama sanadiyar lalacewar zuciyar har abada ba za ta yi amfani ba har abada ta mutu kenan sai zuciya ta mutu kusan Allah madaukakin sarki sharar da ya ba mu ranar da yake rin tashi kiyama ranar da zuciya ba ta da wani amfani ɗaya ba su da wani amfani yace sai wanda ya zo Allah da zuciya ko tafiya zuciya mai kyau ka ga zuciya ta lalace magana ta lalace Allah ka tsare an tambayi Imam Ahmad Allah ya masa rahama aka ce masa mutum ne ya tubar wa Allah yayi ba karshe yace ku da za a zalimi da bulala ba zan tsara shiga wani abu na sabon Allah ba da sani na yace sai yana da matsala guda ba ya iya rinsa ido ya kalli nan ya kalli nan budan baki Imam Muhammad yace to wannan wani duba ne to ne da duba ne wato akwai saura da duba ba Ibn Jawzi Allah ya masa rahama yake cewa magabata sai kai matsani wajen tsoratar da mutane da wa'azi da fatakar da su da gani da fitilar gani saboda tsoron azabar Allah saboda mai fitilar gani tana da hatsari tana iya mai da malami ya zama jahili tana iya mai da na kusa da Allah ya zama yayi nesa da Allah tana iya yawa ya faru kaga mutane sun shiga cikin damuwa Allah madaukakin sarki ya iyaye Allah ka kare ni Allah ka kare garin mu Allah ka yafe mana zunuban mu Allah ka sanya mu cikin wanda suka dace a cikin wannan rayuwa Allah ka dauki musulunci da musulmi Allah ka kansar da kafirci da kafirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا عباد الله اوصيكم ونفسي اولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ويغفر له يوم القيامه اجرا عباد الله ان نعمه الابصار من النعم العظيمه التي امتن الله تعالى بها على العباد مع نعمتين الاسماء والعقول فبها ينظرون الى عجائب قدره الله تعالى وبديع صنعه في البر والبحر والارض والسماء قال الله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والارض وقال جل شانه قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق وبها يبذل الناس العلوم والمعارف ويكرهونها وبها يتمتعون بما اودعه الله تعالى في الكون من جمال الخلق وزخارف العالم الزائل عباد الله ان البشر قوه للمبصر لا يحتاج معه الى دليل في سيره ويتقي به المخاوف وبه يعثر عن ماله ويجرأ عن نفسه ولا يطمع فيه الاعالي واللصوص وكثير من المنازل الجليلة لا يعلم مداها إلا الله جل جلاله امتن الله تعالى به علينا وأمرنا بشكره سبحانه على هذه النعمة العظيمة قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ولكن شكر هذه النعمة في الناس قليل كما بين ذلك سبحانه وتعالى في محكم التنزيل فقال جل من دائم عليما قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون عباد الله ولعظيم نعمة الإبصار وكثرة منافعها وشدة الحاجة إليها كان فقدها مصيبة كبيرة يعود الله تعالى من صبر عليها الجنة كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى قال إذا ابتليت أبكي بحبيبتيه فصبر أولته أولته منهما منهما الجنة يريد عينيه رواه البخاري وسميت العينان في الحديث حبيبتين لعظمة هذه النعمة وفخامتها ولكن هذه النعمة العظيمة تنقلب إلى نعمة حين يجلبها صاحبها بما حرم الله تعالى عليه فيلتزم بها آثاما كثيرة ويعتمد بصوتها أوزانا ثقيلة ذلك أن العبد يسأل يوم القيامة عن نعمة البصر فيما ذكرها وكيف انتفع بها كيف استعمل جواله الذي لا يكاد بيده كم لا يكاد يسلك يده كم من المحرمات نظر إليها فيه كم مرة نظر إلى الزنا والعورات وكم شاهد الأحلام الخليعة فيها وكم وكم وكم فإن ذكرها في معصية الله تعالى باء بالإثم والأجر وإن ذكرها فيما يرضي الله تعالى عادت عليه بالخير والأجر قال الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وأخبرنا سبحانه وتعالى أن الأبصار تكون من الشهود يوم القيامة قال تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون عباد الله إن ربنا تبارك وتعالى محاسبنا على آمالنا وإذا زنا بها وقد امرنا بقتل ابصارنا اما حرم علينا فخص الرجال بقوله سبحانه وتعالى كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله كبير بما يصنعون وخص النساء بقوله تعالى وكل المؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن فكما انه لا يجوز للرجل ان يقصد النظر الى المراه التي لا تحل له فكذلك المرأة لا يجوز لها أن تقصد النظر إلى الرجال الأجانب عنها سبحان الله إن التلذذ بالنظر المحرم إلى النساء بالنسبة للرجال أو الرجال بالنسبة للنساء سواء كان ذلك مباشرة أم بالأفلام أم بالصور أم بغير ذلك هو نوع من الزنا يقع فيه الأب لا محالة لقوة الداعي ودعة النفس وغلبة الهوى وتسلط الشيطان وتعدد الوسائل الإجراء والإغواء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة وزنا العين النظر وزنا لسان المنزل والنفس تتمنى وتزدري والفرج يصدق ذلك كله آية رواه الشيخان بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الحمد لله المسلم المتقدم له الحمد في الأولى والآخرة وهو الحليم المجيد أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى اللهم عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا اوامره واجتنبوا نواهيه تفلحوا في الاولى والاخره واعلموا يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة تقبل في سورة الهلال وتدبر في سورة الهلال وما ذاك إلا لعظيم امتنان الرجل بها قال العلماء معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها لما جعله الله في قلوب الرجال من الميل من النساء والاستزاد بنزلهن وما يتعلق بهن فهي شبيحة الشيطان في دعائه الشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له ويستفاد من هذا أنه ينبغي لها ألا تخرج بين الرجال إلا لضرورة فإذا دعت الحاجة إلى الخروج فلتخرج محجبة وأنه ينبغي للرجل الفتوى أكدت عن ثيابها والإعراض عنها مطلقا وفتنة الرجل بالنساء أعظم من فتنة أي شيء آخر كما في حديث سامر بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أدر على الرجال من النساء متفق عليه وهي أول فتنة وقع فيها بنو إسرائيل كما جاء في الحديث عباد الله إن الاستئذان في الإسلام إنما قيل لأجل النظر ومن تلفظ على الناس في بيوتهم فلعنه صاحب الدار فأذهب عينه وهو هدر لا شفاة له ولا دية لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأ تلا على عليك بغير إذن فهزمته بحصائه فكفأت عينه لم يكن عليك جناح رواه الشيطان وجعل الجاري الحكيم للدليل حقوقا من احدها ذنب البصر ولاجل هذا التشديد في ذنب البصر عن محارم الله تعالى كان السلف حذرين جدا من اجلاء ابصارهم ويربون غيرهم على احترام النذر ساعة لله تعالى وشكرا له على هذه النعمة الشريفة وتسجيلا لها فيما يرضيه سبحانه وهجر من اكتساب الآثام قال الحسن البصري رحمه الله تعالى من أدلك دربه كان كثيرا أثره وقال له أخوه إن نساء العجم يبشرون صدورهن ورؤوسهن فقال اسلم بصرك وكان رجال مجاهد رحمه الله تعالى علميا قد بليت وبقي ثلاثين شعرا سنة ولم يشعر بها وذلك لمحافظته على بصره وأدب إسرائيل وخرج عن سعد بن ابي سنان رحمه الله تعالى يوم عيد فلما عاد قالت له امراته كم من المرأة الحسناء قد رأيت فقال والله ما لبثت إلا في وهامين وهامي منذ خرجت من عندك إلى أن رجعت إليه وقال خالد بن أبي عمران رحمه الله تعالى لا تجد أن النذر النذر فربما نذر نذر العبد نذرة فربما نذر العبد نذرة نزل منها قلبه كما ينزل عديد فلا يكفر به أي يفسد فقال لا صلاح بعده وقيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى قيل لا رجل تاب وقال لو جرب لو جرب ذهبي السياد ما دخلت في معصيتي غير أنه لا يدع النظر قال أي توبة هذه قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى وانما بالغ الذهب سلف في الغد حسنا من فتنة النذر وخوفا من عقوبته فاما فتنته فكم من عبد خرج عن صومعته بسبب نذره وكم من تكاسى من من وقع في تلك الفتنة اللهم اجرنا من فتنة الدنيا والاخرة بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اللهم عفوا اللهم غفرا اللهم سترا اللهم غفر عنا وعن المسلمين واهدنا واسلم قلوبنا واعمالنا وارزقنا غد ابصارنا اما حرمت علينا انك سميع كريم جواد كريم اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل حبه احب الينا من كل شيء انك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا اجلاله وتعليمه واتباع سنته برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم احفظنا من كل شر واحفظنا من كل سوء انك على كل شيء قدير اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم يسر لنا امورنا ما لا في قلوبنا وافكارنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وهدنا سبل السلام يا هادي يا سلام وجنبنا طائفه منها ما ظهر منها وما بدن اللهم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير اللهم لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك على كل شيء قدير اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن جمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نبتال من تحتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا اعداءك اعداء الدين واذكر عبادك المجاهدين انك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وأزواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد جعل لكل معلوم لك يا رب العالمين وصل اللهم عن ثالثنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين وانا معهم بمنك وفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين وارحم الراحمين قال الله قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله